أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين muna ƙara yaban mahalicin Allah tabaraka wa ta'ala muna godiya gare shi ga shi Allah mai girma da ɗaukaka cikin baiwarsa da yardarsa da sauƙaƙawarsa ya gudanar da rayuwarmu mun halarci wannan yini mai albarka yau jumu'a ce yini na ranar juma'a wanda ya kama ranar ashirin da hudu ga watan uku wata na rabi'ul awwal a wannan shekarar da hijiran manzo alaihi salatu wassalamu daga maka zuwa madina saboda ɗauki ba daɗin isar da saƙon allah wani wannan hijirar ta kawo shekara ta dubu ɗaya da shekaru ɗari hudu da shekara ashirin arba'in da bakwai da shida kuma yau ɗin ashirin da bakwai ne ga wata na tara shine watan september miladar haihuwa annabi isa bin maryam alaihi salam a wannan shekarar sashin kiristoci na da cewa ta kawo shekara ta dubu biyu da shekaru ishirin da hudu muna yabanka ya allah muna ƙara godiya gare ka jama'a duk abin da muka gama da shi allah ne ya bamu a tarihance da to mu karan kanmu ma ba mana balle ma abin da Allah ya ba mu muka samu to mataki bayan mataki Allah ya halicce mu akwai lokacin zaman cikunan gyatumunmu idan an sami jinjiri ko jinjinniya muna 'yan tayi a ciki muna ta ɗigira har lokacin daga tumanmu za ta yi naƙuda ta haife mu to da ita karan kanta mahaifiyar da waɗanda suka haife ta uwa da uba da dangin uwar da na uba da 'ya'yanta an hata riga da ta taɓa haihuwa to an shiga wani zulumi na ɗar-ɗar-ɗar menene fatan Allah ya sauke ta lafiya kowa sai ya ce Allah ya sauke ki lafiya mata kuma sai ce Allah ya bude idan ki lafiya don mai su sun san ranar naƙuda na kusa da su a tsaye ma ba sa iya ganinsa duniya ta musu wani irin duhu saboda tsabar rigimar fitar mutum daga jikin mutum ba wani mafi kusanci na wannan baiwar Allah da zai ce wa ɗan cikinta fito ko ‘yar kai wannan aiki sai Allah wallahu akhrajakum والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون
kar wani ya ji da wai komai gangancin mutum ya san ba wanda ya bigi ƙirjinsa ya fito daga cikin mahaifa ya dire a bayan duniya ya ce gashi ya zo ba uwa ba ce ba uba ba ba wa ba ba kane ba wallahu akhrajakum kuma Allah shi ya fitar da ku min bubuni ummuhatikum daga cikkunan gatumunku ranar zuwa na da naka da naki da naku da namu duniya kai dan adam ta masu girman daraja la ta'alamu na shai'a ba kwa iya sanin wani abu da aka wallahi bar ganin cikin masallacin nan in za a tattara ramu miliyan nawa kowa ka ce da Allah ba ni labarin ran da aka haife ka awa ka gane fuskar gatumarka ko babanka lokacin wabin tirinyar jikinka ya kai yaya wanda ya kasa da ya ce zai wa jinjiri ko jinjiniya ko wani gwarzo wannan tambayar to masu tsammanin yana da hankali sai su canja salo sai ce lallewa ne wato wani abu na fuskarsa domin ran da aka haife mu Allah ce la ta'lamu na shay'an ba ba iya sanin komai Allah ya nufe ka da samun abu sai ya kawo sanadi. Da sanadin tara ilimi sai ba mu ma'aikatai na tara ilimin. Waje alala kuma sam'a sai Allah sanya muku saurari. Wal afsara da gannai na zuci da na ƙwayar ido. Wal abida bayan wannan ma akwai wa'yansu sai Allah ya ce da tunani da kuke tattara jinku da ganinku da tantancewa cewa cikinka da aka taɓa ka kana da shi'ur ka ji cewa sanyi kake ji ko zafi ko ka taɓa lallausan guri ko kakkausa hanyoyin tara ilimi ya sa mana ci ya sa mana gani ya sa mana tunanin da za a tara abin da aka jin aka gani ko aka ɗanɗana ko aka sansana a tattaro su a kai ma'ajiyar fahimtar ilimi. To kaga jama'a halitta mu jama'a waye Allah ne. Wa ya fi da mu daga cikin gatumunmu Allah ne. Waye ba mu ji da gani da tunani? Allah ne waye mana wani irin jikin da in an taba mu za mu gane sanyi ne ko zafi ne ko kuma yanayi ne madaidaici Allah Allah ne to gaskiya kar wani ya yi dogon kiwo kada jahilci yawa wani faɗaya ya manta cewa dole mu goda Allah wannan kowane abu dai mun san ba wanda ya bamu shi sai wa jama'a sai Allah mahalicin kowa da komai so da haka sai Allah ya ce la'allakum tashkurun ko ku ayi shukura ku ce Allah mun gode da ba mu ba dalilin mu da Allah ba dan kai ka halicce mu ba da ba ma cikin lissafin kowa da komai Allah muna yaban ka da godiya gare ka Allah kai ka zaba mana jinsin da ka girmama ka ce mu mutane ne muka zama mutum ba za ka ba da yanzu mutum idan rana ta take inda kura ce sai dai je koya a wani guri don yana da bakin jini kuma halitta Allah ce amma fa bakin jini a kura ko mujiya a cikin tsuntsaye amma duka ai halitta Allah ce wato wataran wani mai mugunta ya yi gwamna a wata jiha ya samu mu musulmi a gaba kashi baya da kwarjini don wani kwarjininsa garma ne dogo ya kai ya kawo sai ce tonga dan jigawa to shi baya da wannan kwarjinin da kuma gashi ya dafa matakin jagorancin siyasa wato muguntar safa da yake mana mu musulmi daban ta rana daban ta dare daban kuma shaidan ya mar mugun sharri ya dasa masa kabilanci a zuci da baki da aiki ka san wannan sai dai mu ce Allah ke bobai to mu muna cikin council of ulama a jihar Plateau wahala ta kai wahala daga da jama'a ya kamata fa yanzu mu zo mu haɗa kai wata kusan tafuwata muka zo muka yi majalisa muka ce mun ga yara 'yan farfarfarfar suna mana ɓari wanda ba da takarda ya zo ce sai ya zamanto wakilinmu na unguwa da zai magana a matsayinmu ko ya ce shi zai yi magana a matsayin jiha wa shi ne dai wakilin ta turawa house of assembly ba to alhali kasar da muke zaune ba dan abu da ya caɓe yanzu ba dole sai an duba certificate ɗin mutum ce karanci sai ka gama secondary amma kuma da yake tsari ne na tura mulkin mallaka su fa ba ruwan su da ko mahaddaci ne kai sai su ce baka isa ka zama kansula ba aka ce gashi nan mahaddacin qur'ani ne sai su ce ban da shi a kansula ko suna yadda ko Allah tsare mu jahilci yayi tashi Allah tsare mu daga bauta tura mulkin mallaka a duk mai neman ganin masifa ganin idan san ya gaba turan mulkin mallaka to ai addu'a a tashi jin da dai alarama bai isa ya zama kansila ba a gunsu wanda zai kishin gida ya karantar da muktasarul khalil bai isa ya zama kansila ba a gunsu sai mai aka ce sai ya gama sakandare sai ya jana ce ai ya gama sakandare ni ma shaida ne wannan ma shaida ne wannan ma shaida ne Allah sarki sa'ala ramma su fuka ha'u su malaman tafsiri shiru yawa kogin siyasa turawa ya ɗebi jama'a ya kada inda sai dai mu ce rabbi sallim sallim a ga da nake faɗa ko da daɗi ko ba daɗi amma an yadda don mai dan gaskiya ce inda mai ja ya ja kan wuce to haka ne to Allah ka mana gata zama komai nisan dare wasu ba sa gane muna cin gaba wasu kuma ba sa iya gane karewa da rubushi na azzalumai da meye suna da gidan rediyo suna da talabijin suna da yan bitar zai a yanar gizo abinda suka ga dama za su yanka su yi ma kanti kwaɗe shi su yayata dama daga cikin tsarinsu sai su ce a sharara ƙarya sai duniya su ce karya kuke karya kuke sai su af a ta faɗa sai an faɗa sau miliyan goma su sake faɗa ce karya karya kuke a sake faɗa sai wa'yansu su gaji to kafin su faɗa sau miliyan biyu ma da yawa sun daina ce musu karya ne gashi kuma karyar ce sai su sharara sai shiru ce yawo sun ci yaƙi amma ina komai nisan dare jama'a mu ringa auna darajar da Allah ya ba mu inda idan ganin in Allah ya yarda za mu rika gani mu ɗauko Amerika mu ɗauko Najeriya da idan basira yanzu inda dubba amerika ya murda gashin baki ko mai jansa ko ya kai giginya ko inda dai ya kai da kudi idan ya zo tsaya zaɓe a najeriya zai ci ka jama'a mun waye ba to amma kamal harif ita ma 'yar amerika ce waya ɗan takara ɗaya daga cikin 'yan takara babu ita a ina gama da nan ne kaga ta yi tsararo amma amerika ƙarya ta ƙari sai dai aje wata ƙasa a ɗauko wani ya tsaya musu ko namiji ko mace to kai auna da hankalinka da mu ɗin da su waye fi wayewa ana rika ganewa ana san farfaganda ta daka wasu ba sa iya ganewa in ana shaka a ɗauko wani ba amerika ya zo najeriya ya tsaya zaɓe mu gani wayewa mu ta wuce tasu ba za mu yadda ba ittaqul zulma wa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah da abin da za mu yi jama'a ku ji tsoron zalunci don tabbas zalunci dufai ne duhu na dukan du yaushe yau malkiyamata ranar tashi alkiyama ranar da idan bayi sun tsaya a farfajiyar da Allah ya tsayar da bayi to akwai wata gada arafiya shine doro na al'ara sai an bi ta kan wannan gadar sai Allah ya hayar da mu mu shiga aljanna da rahamarsa ita kuma sauran gadoji akan rafuka suke ko kwalbati ko kudiddifi ko koke amma gadar al'arab akan wuta ce take ta jahannama da sauran wutan lahira Allah ya kiyaye mu kuma duhu ne bakin kiran Allah ya kiyaye mu. Rabbi sallim sallim. Ko a tattagaya guri yake aka ce an sa langa-langa ba gada mai faɗi ba za a haura babban koyi. Ko da babu wuta a ƙasa ya kaga hatsarin gurin. Sai aka ce a duhu take. rabbi sallin sallin Allah ka hayar da mu mu wallahi in ka ga mutum ya haye to tun daga duniya nan za mu tafi da hasken mu na tauhidi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam amma mu da muke faɗan fa ba mu kadai bane akwai mu mu musulmi akwai munafikai ko munafikai ba sa ce la ilaha illallah hawa kan ratse da haske wallahi sai da hasken imani da musulunci da sallah da gaskiya da rufan amana da gangariyar aikin da ba munafunci a ciki da shi ake hawa doron al'arab ranar lahira to tunda yake haske na kan gaba dai shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama sallah azumi zakka aikin haji ta nan gidan duniya ga mu gidan daukan jarrabawa ce akwai masu faɗan la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam a zuci da baki da aiki da wanda ya faɗa da gaske to gaskiya ba wani Allah na biyu ko wanda zai ce la ilaha illallah da gaske yana da wani abun bautawa na biyu yawa to yanzu wani da ya saba jin mazina sai ce to zai kira yan ɗari ko ya zan kira su don ko sun kakkafa wa'yansu sun kira su Allah ba dama ka ce ƙaga musu a kai sama da shekara arba'in Allah jin ashek alhaji abubakar muhammad gumi Allah jin ashek ismail idris ku duba littafin su ku kaza da kaza da kaza sun faɗa lokacin in ka ji musu ya mutum na san laza ce ma kafiri yadda za to na kan gaba gaba gabar da ni din nan da ɗan nisa sai yana cikin masu cewa ya za a ce mutum yana sallah a ce makafuri akwai mai faɗa ko ba haka ba komai nisan dare ba fi shekara biyar ko shida ba sai ga 'yan jaridu sun je gidansa sun ce ko ɗan ɗariƙa ga wa'yansu wanda za su ɗariƙar ma wai ba basa-basa ba ce ɗan haƙiƙata ne sun ce suna da allolinsu sai ce wa'yannan kafurai ne komai nisan dare waye da yake cewa ba a kafurta wanda ya ce la'ilaha illallahu ko da ya yi shirka ya ce ba a ce makafiri da waye ya zo ya ce wa'annan 'yan hakika kafurai ne a komai nisan dare ya jama'a inda ana neman mucuci dunkulalle ka nemi baturan mulkin mallaka waye addu'a tashi sannan suka zo kasashenmu na afirka da sauran nahiyar duniya wallahi don tsabar jahilci sai an ɗaura wani abu wai shi an muku yadda ka san makara haka yake to sannan a nemi ƙarfi 'yan ƙasa najeriya ko ghana ko kaza a ce to bature zai je balaguru guri kaza ku zo ku hudu a ɗaga shi yana sama biyu na baya biyu na gaba ga gefe-gefe bature na kai in ba yi ba a ce ba yi ba zuwa ne ya dawo a maryansu komai nisan dare ba turawa ne a duniyar yanzu wallahi in kana faɗa ma wani sai ce ba a yi ba wallahi ɗan irin bisa zai zai ɗin can da ba su san ma mai ake ciki ba to a afirkan nan wato sai da aka samu shugaba ɗan afirka da ya zo ya ce turawa su zo su ɗauke shi a kan amuku alhaji idi ami alhaji kansa na uganda allah sa ya huta shi ma an yi ko ba yi ba habihi bitilka ko ba haka ba to masu zagi na kan muslim muslim yawa sun tuba Allah ka karbi tubanmu gaba ɗaya ka yafe mana kusakuranmu ka ai jahilci ya kai jahilci ran da aka nuna wa musulmi kace kai musulmi ne ya tashi da fada ka jahilcin ya rika inna dina إن الدين عند عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب Duwa, wallahi don mu kaɗaita Allah da ibada da addinin Allah, sabila da haka Allah ya yi duniya ya yi lahira. Kuma ya gaya mana nasu addinin don kar mu shiga na jabu. Ya ce, Inna dina, lalle addini nan sannan ne tabbatacce, inda Allahi a wajen Allah Ubangijin talikai duka, kar wani batan kai ya je shiga wani guri. suna addinin Allah Allah ya ce al-islam musulunci to sai Allah ya rufa mana asiri ga muna duk musulmi alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihat alhamdulillah ala ni'matil khaliqi wal imani wal islam Allah muna yabanka nemar halittawa da baka halicce mu da ba ambatan mu ma ba don ka sama jinsin ba ne adama ba wataƙila da yanzu mutum maɗaci ne ko ganci inda ya tsoro nan zai girma ya tsofa ya ƙare amma sai ka sama a jinsin ba ne adama don baiwaka don kyautarka alhamdulillah lazi bi ni'matihi tatimmu salihat jama'a mu ƙara yaban Allah mu ƙara gode masa kar wani ya ja ka kamanta gode wa Allah in kai wannan kasalwanta in kika yi haka me kin gode Allah don kin yi haka ke ma kin salwanta don wallahi da abinda muka samu mai yawa da kaɗan obi la ilaha illa illa huwa daga Allah ne dan me ma sai an ce mana mu gode Allah kuma wani ya zo ya ce wai shi a daina ganin abin da Allah ya yi ta zage-zage zagin ma da wancan ya dafe ɗaya tsaye a shar wallahi da Allah bai ban masa bakinsa da harshe da yau da makogoro ba da ba zai iya a shar ɗin ba ma ko zai iya duk abin da mutum zai yi na rashin hankali to kar ya manta da wajabcin goda Allah suratul fatiha bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim an kafa mana tsaro daga sharrin iblis an ka san tsaro kar wani ko gida za ka yi manta magana tsaro za mu yi karatu kar mu manta magana tsaro a ozu billahi na fake da Allah Allah ka ba mu kariya mina shaitan daga sharrin shaitan arrajim wanda Allah ne san tashi daga raham Allah kar ka bari ya shafe mu kar ka bari ya cuce mu Allah ba za mu iya ba sai ka mana gata Allah ka mana gata a'udhu billahi minash shaitanir rajim da wani ilimin da mutum yayi to leƙa ka gani in ce ko da sunan Allah a ilimin in da sunan Allah to karatu ya tabbata amma karatun da babu sunan Allah riyawa ce huloko ne bismillahir rahmanir rahim na farawa da sunan Allah Ar-Rahman mai rahama ita ce kyautar da Allah yake yi ga kowa da kowa a duniya na gari ya samu gugu ya samu muna muna numfashi da iskar rayuwa a masallaci can kuma an je wayansu gurin kowa an ci kamar wato mololuwar ƙwaryarsa ta shan giya da giya shi ma yana shan iskar rayuwa don kyauta Allah ce Ubangijinmu ta duniya ya ba na gari ya ba mu ar-rahim Allah shi ne mai jin kan masu imani kawai a lahira Allah manja Allah min al-muminina waje al-halana min al-muminat to bayan ta'awili bayan basmala sai umul qur'ani ko to da me aka bude ta الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم To ja- مالك يوم الدين to jama'a kun ga Fatiha wadda alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya bude ta. Bayan ta'awizi bayan basmala an riga an kafa tsaro ilimin ya zama da sunan Allah zamu yi sai hamdala. Alhamdulillahi yabo ya tabbata na Allah ne kar mu fara kuskura mu manta da da ba ma nan halitta mu aka yi wai halicce mu rabbuna Allah rabbil alami ubangijin talikai rabbu shine al-khaliqu al-mu'ti al-mani'u ad-darru an-nafi'u kada abinda muka samu mai yawa da kadan mun same su ne min rabbina Allahu daga Ubangijinmu Allah ya ce, Rabbil alami, Ubangijin talikai gaba ɗaya, wallahi ko kuma ka ɗauka hannunka tana cikin al'ada, halitta Allah ko ba da ciki. Wani ma ya ake kiran mutum yana cikin alam, kuma alam, kaza alam, zaki alam, sama alam, ƙasa alam ta ce eh min al'alama in ji wasu maluma da ka ga halitta Allah to alama da take nuna maka wannan halittar da mai ita ganin kuma ya nuna akwai mai kuma to waye ganin mutum ya nuna akwai mai mutum waye Awa ganin sama ya nuna akwai mai sama waye ganin ƙasa ya nuna akwai mai ƙasa waye duk abin da muka gani wanda ba Allah ba ai halitta Allah ce Allahu khaliqu kulli shay'in الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل Allahu Allah khaliqu kulli shay'in shi ne mahalicin komai bayan da zaka je ka samu mahalicin wani abu in ba Allah ba ko kuma shi Allah ala kulli shay'in wakil akan kowane abu shine mai tsaro shi mai mai kare mu duniya da lahira Allah ka mana gata Ya jama'a kar mai wasa da yawa Allah yabo da godiya da me ya buɗe fatiha bayan ta'awizi bayan basmala da hamdala goda Allah kai banda Allah wa zai bani iko in zo ina yin jawabi daga nan kuna ji wallahi daga Allah ne ba wanda ya bani sai Allah ba wanda ya ba mu kunnan ji din sai Allah kuma ba mai ba da fahimta sai Allah to alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihatu saboda haka ya jama'ar musulmi wallahi wa'azi na da amfani da yake da wa'azi ne babban kambin daraja da Allah ya daga darajar al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama mu al'ummar musulmi da Allah ya ce kuntum khaira ummatin
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون jama'a barka barka wala Allah ya daga darajojin mu. Allah muna tawadu muna ladabi muna roƙonka rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ya Allah kada ka karkatar da zuciyoyin mu karka bari mu bi wani guri daban mara kyau ba'da idh hadaytana bayan ka riga ka shiryar da mu ila siratikal mustaqim mun shaida la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam muna roƙonka ya Allah muna tawallu ya Allah ba mu da tsami ba mu da dafara la tuzigh qulubana Allah karka karkatar da zuciyoyin mu wa da izha daita na bayan ka riga ka shiryar da mu da abin da muka samu mai yawa da kaɗan daga Allah ne muna ikirari innaka lalle kai Allah antal wahhab kai ne mai baiwa Allah ka ƙara mana baiwar imani da musulunci Allah ka tabbatar da digadigan mu akan hanya addinin ka madaidaiciya Allah kai mana arzikin cikawa muna musulmi masu imani Allah ka mayar da kaburan mu dausayi daga dausayin aljanna ranar tashi alƙiyama Allah ka daga darajojin mu ka shigar da mu aljanna ka tafi da da rahamar ka mu da iyayen mu da malaman mu da ƴaƴan mu da matan mu da haulan mu da sauran jama'ar musulmi gaba daya jama'a wannan arziki na musulunci ya kai arziki a dukkan matsayin albarka da alherin duniya da lahira islam ya kai ta jama'a mulkin islam da kyau ba fa burga ba ce ba kuma cika baki ba ne wallahi sai an yi karatu dan da ikra bismi rabbikal ladzi khalaq Allah ya fara saukar da alqur'ani karatu ya zo ko bai zo ba kowa ka ji labari ko ka gani a aljanna to kaka raba biyu sai da imani da la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a zuci da baki da aiki sai Allah ya mana rahama ya shigar da mu aljanna Allah ka mana waɗannan baiwa fa'lam annahu فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم
jama'a ga ikra can da ita Allah ya fara bude alqur'ani yadda za a shiga aljanna sai da ilimin tauhidi wanda Allah ya aiko zababbe cikin halittarsa gaba ɗaya wanda ya shugabantar da shi gaba ɗaya akan annabawansa manzanni da sauran da halitta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce da shi fa'lam saboda haka ka tabbata akan iliminka na tauhidi annahu yadda lamari yake la ilaha illa Allah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah. Wa aka ba umarni ya yi wannan, na Muhammadu sallallahu Alaihi sama, wannan filil amri ɗin, to, annabi ne sallallahu Alaihi sallama mafa'ulin biyinsa. To, kaga Muhammadu Rasulullah. La ilaha illallahu Muhammadun Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam. Yadda lamari yake. la ilaha illallah ba abun bautawa da gaskiya sai Allah wanda dai ya nuna wata halitta ce ga Allah na biyu kafiri ba sai kana so ni kan ina so don ranar da aka taru Allah ya tara bayansa na farko da na ƙarshe a filin tashi alkiyama bisa ga bayanin fasara ta gangariyar masanan musulunci ce Allah zai tambaya limanil mulkul yau mulkin wannan yini ranar tashi alkiyama na waye
لا يخفى على الله منهم لا ي... لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار zan sake wa'azi na biyu alarama haddaka ta fi haka ƙarfi ban sanya aka yi ba amma masani ne kai ɗauki duniya lamma-lamma
yau mahun barizu لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار
kowane taliki ya sani ranar tashi alkiyama ba magana ba koye-koye ba za a tambayi wani bawa a ce yana can a lungu kaza cikin kabari ranar tashi alkiyama yau mai ne ne wanda yake hom su talikai barizun masu fitowa ne daga kabura ba ragin daka lafa alallahi minhum shay ba abin da zai boyu daga gare su ga Allah shay'un komai karancin abu komai girman sa komai ba zai boyi ga Allah ba tunda da ranan da lokacin zaman mu a aljanna Allah ka mana rahama da yadda su za su zauna a wuta Allah ya tsare mu ba abin da zai bace wa ubangiji to in an yi wannan taro fa ba sauran wani a baya ba wanda zai ce in an je a ce yau cikin sa na ciwo what hum barizun sai ce limanil mulkul yau anan ka san mun san su kansila mun san su honorable mun san su his excellence mun san royal family a ba da wannan gumba duk gaba ɗaya ba sauran mai mulki kuma sai kowa ya ansa limanil mulkul yau mulki a wannan yini na kiyama na waye ji Allah gaba ɗaya da muminai da kafirai da munafukai kowa da kwasi lillahil wahid alqahar na Allah ne alwahid shi ɗaya ina biyu ta shiga ina uku cikin ɗaya ina cewa komai Allah ne an ji yan ɗariƙa dole duk da su a wannan amsa su ce alqahar marin jayi duk ƙarfin mutum duk danginsa mulkin Allah ya rija ya shiga shi kowa ya zo ta jama a tunatar da mu ranan nan ya ɗauro ai wa'azi dole wallai mutum kana gani gashi dan cikin gida da waya duka wani an an ce man musulmi ya fara fada to wani irin tsautsayi ne ya kai wancan a cewa musulmi musulmi ya ce baya so in yanzu babu to da an taba haka to inda wanda ya yi haka wallahi kar a makara wanda aka gaya wa gaskiya san su ake yi ba ƙiyayya ba ce so da ka shi mai wa'azi dan baiwa ne yana baka alheri kana zaginsa yana komawa mai wa'azi ku tana cutar da kangararrun bayi suka yi zamanin annabi nuhu manzo na farko alaihi salam ya ga cutar da suke mar duka suna dukansa zagi suna zaginsa har a dake shi ya galabaita sai ya ji sanyin dare ya tashi sai koma bakin wa'azi wahala tai wahala to ya gama masu kwakwatantawa na wa'azi da Allah mu ɗauki haƙuri ba aiki ne na wasa ba sai albarka wallahi mai karantar da mutane alheri har tururuwa sai ta ce mar Allah ya gafarta mana muallimun nas alkhaira yastaghfiru lahu kullu shay har kifi cikin ruwa har tururuwa a ramanta da itatuwa mai karantar da mutane musulunci zai wuce sai sun ce Allah ya gafarta mana Allah ya maka gafara Allah ya samu dace jama'a yanzu dan mutum ya zo ya ce maka su a garin su tsirara suke tafiya idan muka yi kyakkyawar shiga muka fito muna tafiya ya zo ya ce to amma farfaganda ko ya daina sa kaya ko ya daina sa rawani sai ya je gefe sai yana gwalo ce menene ka sa rawani sai kuma ka cire rawanin ka ajiye to ka zauna tik kamar sa yaya mutum hausa suka ce wai an cewa makaho ga ido ya ce wa wannan abu mai wari to kaga ba makahon a makahon zuci ne wancan makafin da yake ido ne kawai ya taɓo wannan ai suna gani to ba su bane saboda haka idan wanda bai gane darajar wa'azi ba ya zagi mai wa'azi to mu masu wa'azi kafa- karfa mu fusata mu ce masa ko mu kula ya ce wala kada amurru alal la'im ya subbuni famarartu sammata multu la ya anini ta yawa zan wuce wanda shi ba ganin girman Allah yana zagi na na zargi na ya zagi kaza kazan ka bewa a ban fasa bi ta gumba ni dai na na san aiki na mai kyau ne famarartu sai na na shuda sammata ta can din yayi zagin sai ce la ya anini ba ni kake nufi ba ka san wanda kake zagin to do do wanda yake wa'azi kana wani ya kuskura a cikinmu ya ce zai ɗauki fushi wallahi kafirci ya fi kowane ciwo zama bala'i munafunci ya fi kowane ciwo zama bala'i jahilci ya fi kowane ciwo zama bala'i ka a kira ka consultant a asibiti idan abu ya rikice wa yin likitoci ma ce kai ne za a kai wa sannan sai aka zo kuma ka ka falle wani mai ciwon sankarau da mari fal ya faɗi a ce ya aka yi sankarau ya ka ce likita ne ya mare shi consultant a ce kai consultant ya zaka mare mai ciwon ya ce zaki na yayi so ina consultant ɗinsa ai bai dace mai wa'azi ya ajiye wa'azin a koma ana waƙar madaɓa da shi ba. Ko ba haka ba, ku duba shekara dubu ba hamsin fa, annabi Nuhu mai wa'azi, ya yi suna zaginsa. Wallahi duk da haƙurinsa sai dai samu wani guri ya tsaya ya kai ƙararsu gurin Allah. Ya ce, Rabbi inni da autu ƙaumi lailan wani hara.
قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا Allahu Akbar. Annabi Nuhu alaihi salam ya samu wani guri ya addu'a ga Ubangiji, ya nuna aikin da Allah ya ɗora masa fashi bai yi ƙasa a gwiwa ba. Ce, Rabbi ya Ubangiji na Allah, inni da autu ƙaumi lailan wa nahara. Allah na ta wa'azi ina kiran mutane na ila siratul lahi mustaqim laylan da daddare nayi wa nahara nayi cikin yini yadda jajircewar in yi da rana in yi da daddare amma mutanen can falam yazidhum du'a'i illa firara kinan da nake musu zuwa ga kadaita kada ibada bai kara musu komai ba illa firara sai gudu da sun gani da kaman wani abu ya barko zai kama yadda sun fashe sun bani ni ban daina wa'azi ba wayan ni kullama da autohum kuma tabban ni annabi nuhu yana gaya wa Allah kullama da autohum duk sanda na kira su don tauhidin nan lita gafira lahum gane da kyakkyawan manufata dan ka musu gafara ba na san su mutu da kafirci ko munafunci na kira su domin ka musu gafara ya Allah Allah ka san abin da yake raina ina kiran su ne dan ka yi musu gafara saboda zolaya jalu ashabi'ahum fi azanihim sai su sanya yatsun su cikin ramukan kunnuwansu wai ba su ji ba ma balle wai in ji daɗi sai na kallon su ina nunawa ko da hannu ko da me dai don su gani wasu daga shau ya bahu sai su lallaɓe kansu ba su jin ba to ba su ganin ba ma ko wa'azin ta hanyar yaren kurame za a yi ba sun ƙi ma wasan rusu ci gaba da zunubin da suke yi kamar ma ba a taɓa yi musu wa'azin wasu takbaru su yi wani irin girman kai kai mai tambaya da zaka ce wani iri Allah ya ce istikbara girman kan da ya amsa sunansa ya kura geji Allah ya tsare mu ban daina wa'azi ba ya Allah thumma samma inni ni annabi nuhu da'awtuhum jihara na kira su a bayyane kowa ya ji na kusa da na nesa ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم sannan na ba da sanarwa domin su zo a gaya musu zan yi wa'azi lokaci kaza don Allah yanzu wannan an yi jihara an ba da sanarwa a ɓoye kenan ran zai sai rika tara mutane da masu yara da waye da masu kuɗi da marasa kuɗi wa asaratu lahum sai na dinga zuwa har gidansu ina musu wa'azin a asiri israra a cikin rubin asirin ba a ganin ba daga ni sai su sai ubangijinmu da ka aike ni zuwa gare su to wannan wazi da kake a bayyane a sanarwa a ɓoye me yake kunshe cikin wa'azin فقلت استغفروا ربكم قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا فقلت سينا نتشي استغفروا ربكم barka nan kun zage ni ko kun dake ni ni ba wannan ne dama ba yastaghfiru rabbakum ku tuba ku musulunta ku nemi gafara ubangiji kar gaban ku ya fadi kun yi wancan laifin ga Allah nake kiran ku shi ku Allah innahu kana gaffara lalle shi Allah ya kasance mai yawan gafara sai ya fi mu tuba kawai ku duba kan hali irin na mai wa'azi ko ya rama zagi ne ko ya daina ya ce yara sun hana shi ko ya ce mata sun hana shi wallahi da ni da Sheikh Yusuf Zamba da Malam Sa'id Hassan Jingir da shugabannin malamai da da ku da muke tare da ku wallahi ina wa kaina nasiha ina muku wallahi duk wanda yake son ya zauna lafiya da mu kada ya ba mu shawara ya ce mu daina wa'azi dan ba saya muka yi ba wa ya ba mu da mu da muke wazin da ku da kuka an san baiwar waye to wallahi mu rike ta da kyau Allah ya ba ku kariya bala dan dai a cikin alkur'ani mai girma Allah ya riga ya gaya mana dan kar mu batan kai ya gaya mana hatsarin ƴaƴa da hatsarin mata da hatsarin abokai waɗanda ba sa son wa'azi wasu sai ka za su je wa zai to da me za ka bar gidan gashe ana authority major ana yunwa ana wahala kana gidan ma cefa ne ya hau kanka balle ka je adamawa so walin ba ku kudan ringa tsuntsunkawa idan kuna yin kuno da suga ku yi koko a raba wa'azin nan da kuke ganin Allah da sai na ji kokonku ba zai tare ni ba kokona ba zai tare ku ba mu ba Allah gaba daya a wata za ta zo ta dubi idan ka ce maka ta ce maka saboda ta daura a tamfa ko don ta ci kaza da warfe su karkai wa'azi ya ce ke za ki zama shi umi wallahi bari fara ta kanki kanki kara to balle balle da namiji da ya ta mata ku zo ku ganni da haƙori na talatin dalla komai haukan mutum wani ɗa ne ya girmi ubansa wani ɗa ne ya girma ubansa ga ɗa ga ubawa zai je ɗibo wani ruwa sai ka wuce zai zai kai kamar agwagwa agwagwa ma mutane ya basu gamsu da ita ba musamman hausa sai ce ka ringa yin hali na 'ya'yan agwagwa uwa a baya 'ya'ya a gaba karai haka na gaban shi ya ka- ya- ya san hanya inda rami ya ce wa yara "Ah, rami rami amma a ce wanda bai san haya bane a gaba alhaji muhammadu san dan alhaji haya jingar kan mai yadda mu bi ta 'ya'yanmu mu bi allah Sheikh Yusuf Sango, waziru su rigi mataimaki na daya, kar ka bi ta ‘ya'yanka, ka bi Allah. Sheikh Sa'id Hassan Dinger, mataimaki na na biyu, kar ka bi ta ‘ya'yanka, mu taru mu bi Allah. Wanda duk Allah ya marbaiwa muke sauraron wa'azi mazan mu da mata, kar ku bi ta wani Allah, mu bi Allah gaba ɗaya. Kar wani a cikin mai cewa ya yi fushi, kar ku yi fushi. wallahi tallahi wannan magana gaskiya ce yawa a yi haƙuri abu Allah Allah ka taimake mu ba za mu iya ba fa sai Allah ya taimake mu da Allah ku sa mu gaba da roƙon Allah Allah ya ƙara mana haɗin kai akan gaskiya tun ranar da na kira na ce wancan ya can wancan ya can na ce a ku dawo na ce mu haɗa kai sai na ce akan gaskiya an tuna a kan gaskiyan nan fa a nan magana take fa jama'a to wallahi idan mutum yana aikin Allah wallahi za a iya ganewa za a iya ganewa an yi lokacin da dijjas sunna za su bi dawai ka mata sunna malam yana wa'azi wallahi tallahi dijjas ba mu da masallacin jima'a wancan lokacin daya sai dai mu je gurum ko saya ko dilimi ko ukur an yi haka ko ba a yi ba to ko mai adeko ko nasko da ko to amma yanzu a cikin ƙwaryar jos da nan kewaye kurkusa masallacin jima'a muna da gudana kai na idima muna da sama da talatin da uku in ka je mana iri sai ka ce a nan jinsin take asan ba ta hana zuwa komai nisan dare Allah ka taimake mu yanzu yaran yanzu nan masu ba su san wahalar izala ba ga yanzu manyan ma wa'yansu haɗa furfura su malar lawal ƙala rawi ya fi su sanin izala domin yana da yana yana karatunsa a shahuci sai dama dan izala ne a boye suna alan gama da wani sufi yana jefa shi sama yana bashi guri yana faduwa to lokacin nan ba su in an zo ta ma tura mulkin mallaka sun hana a taimaki malamai in ba a samu mai dauriya ba sai rika naɗa guru da laya yana sayarwa a gurin wa'azi an yi haka da wataƙila yanzu ma wasu ba su tuba ba Allah ya kiyaye mu Allah ya keɓo bayi sai wani wai shi malam mudi sai ce wa malam lawal kala rawi akara maka Allah ya ce ma haka ya ce wai wasu yan izala sun ce wai a daina ɗaura kuru a daina ɗaura laya da kambu yaya hukuncin wannan malam ya ce malam mudu kai yace za ka ɗaura gurinka ka ɗaura gurinka da layaka kana da imanin irin na 'yan izalan ne kai yace ban da ɗan izala waye zai ci mil kaza a moto ga ƙura ga yunwa ga ƙishirwa idan ya sauka a garin ya tare da masu sana'ar yanka tsire suka sashi a tukuba suna ce a gashe aka ce gashi mun ga kana jin yunwa kuma kudin ka da dan aljiwa ga a gashe sai ce waye yanka ji malam lawal kada rawi to ya san mu kenan ko bai san mu ba amma yanzu ba wani dan izala akan lauma tuwo wallahi sai sai a tsiya da shi sai ka ce ba ɗaɗɗan wa'yancan ba ne ko kuma jikansu wannan ciye-ciyen da lashe-lashen ba dabara ba ce wato wanda suka kafirce ubangiji su ne suka rude akan magana mai za su ci mai za su sha yawa al'aƙilu ya kulu liya isha wal jahilu ya ishu liya akula mai hankali da ya san duniya ba gudun zama ba wallahi shi ba dan sai an ci abinci a iya rayuwa a tashi tsaye a yi karatu alkurani wadda sai daina ci ma kawai to in bai cin ba ba zai iya ba to sai ya ci liya isha dan ya rayu a waga wawa shi kuma wai duk rayuwa nan wai dan ya ci kawai dan ya sha dan ya ci daɗi ka ji wawa الذين كفروا يتمتعون والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم شائم والذين كفروا كما وانا زكا كافرتا باس دكان gado wasu zato suke kawai abinci abin sha a ci daɗi a yi kaza ko halal ko haram gani suke nan ne daɗi su kwanta da wacce su kwanta da wacce da aure ba aure Allahu ya alamu gani suke wannan ne cin daɗi to wallazina kafaru wanda suka kafirta ko inji mugun sunan su ya tamanta una daɗi suke ji wa yakuluna suna ci hayam hayam kamata akulul an'amu kamar yadda dambobin ni'ima suke ci ba la'akari raƙuma shanu tumaki awaki in aka zuba musu dusa ko ɗazu aka yanka taure ɗanta ko rago ɗan tinkiya ko bijimi ɗan saniya ɗazu-ɗazu nan ba in ka kawo musu dusa haya mu haya haya mu suna ji ina mutuwar ɗanki ke akuya ina subinsu ke saniya ina dake ke tinkiya ina rago ya kuluna suna san suna cin abinci kamata kullum a namu kamar yadda dabbobin nema suke ce hayan hayan ba tunani raguma shanu tumaki awaki ba tunani amma Allah bai kawo albaha'im dabbobin daji ba dan shi zomo kowa ya ci zomo ba dan baya sake in ya fita a guje don kaga ka kure ma gudu ka ci shi to kai ma ka ci gudu ko ba haka ba wani malam a aikin hajjin mu na bana in ya je dinga dawafi ya gama wannan ya sake wani ya gama wannan so ne ce masa kai wani irin jiki ne da kai yace Allah yace Allah rage ga ga Allah kai ka san kuwa sana'ata yace ni ba mafarauci ne sai na kure wa zomo gudun kama shi yana nan don in ga dawafi gashi zan yi shi in samu lada ban san ran da zan dawo ba in yi da wasa don ga dawafin mafarauci ai abu na yan gari ko nan da can sai da suna gunzan ina dan nafe dan keken nufe ya dauke su wai sun gaji to in ka saba ci din ma mu yi ci irin na musulunci abin da muka samu muka ci mu gode Allah kai wallahi wa'azi da amfani satin nan da ya wuce jaridu suna sanar da labaran kasar mu sun ba da labarin yadda masara ta sauka a jarida Allah ya musu albarka sun ba da labarin faɗuwar farashi a jarida Allah musu albarka. To, wa'azi ya kuka ga amfaninsa. To, da shirin aka yi fa.
Wa zakir fa inna zikira tanfa'ul mu'mini.
Wa zakir kuma ya rasu ka tunatar. Fa inna zikira domin tabbat tunatar da bayan Allah da ayoyin Allah ba za a iya faɗa ƙarfa. tanfa'ul mu'minin wazi yana yi wa masu imani amfani Allah waje Allah min al-mu'minina waje Allah halana min al-mu'minati jama'a bana yana fa sun yi aiki muslim muslim jama'a dan Allah idan zami ni dai yanzu ko guri nake tafiya in ka gana ni ka jikina ga wani ya taɓa min da sunan magani sai na nemi musulmi sai dai in ba samu ba in ba samu ba kuma azzarura tu tubihul mahzurat amma an ga mutum yana kartar ƙasa yana neman ran musulmi in je in kwanta yi rigingine kai wannan kasada ni dai ban da ni haka ne ko ba haka ba ko ko ina mu je mu kwanta in kunne ya ji waje daya in za mu zaɓi wakilin unguwa mu zaɓi musulmi ina ra'ayi kenan kuma saboda addinin musulunci na gaya mu al-muslimu akhul muslimi musulmi dan uwan musulmi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka zage ni akan wannan na yarda da zagin naka amma ni na bi sunnar manzo alaihi salatu wassalam mu yarda da musulmi yan uwanmu kasan musulmi ban ce ba yarda da munafiki ba nace musulmi an gane to in siyasa ce muka ga an kwada da masu kashe musulmi da waɗanda yake shi ma musulmin ne wancan musulmi suka tsaya a matakin ƙasar jama'a an zamewa don Allah ina za mu zaɓa musulmi da musulmi ganin dama ko ya ci ko bai ci ba mun yi addini haka ne to da naga Ahmad Bola Tinubu ya zaɓi kashin Shatima na ga musulmi da musulmi na leƙa na leƙa aka ci aishi ɗaya ne yi wannan kalbin halin na fito muslim muslim kun san na faɗa haka wallahi har wa'ya da ma ba musulmin ba wa'ya sun san na faɗa haka don da ahmad bola tinubu da kashin shirfima suka zamanto shugaban ƙasa da mataimaki sai ga wa'yansu har fastoci har zauren gidan da nake daga Niger Delta wanda ba musulmi ba suka zo suka ce muslim muslim da ka faɗa shi ya kawo mu mu ce Allah ya maka albarka Allah ya taimake ka nace to ko musulmi ne baka ce to ba musulmi ban nace ya aka yaka suka ce mun gane a musuluncin akwai adalci a musuluncin akwai gaskiya nace shi ya sa muka zo yana nan an dauka malam ka dauka ko baka dauka to wata ran ma Kaduna.
Inna Allah ya muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun
wallahi Ahmad wala Tinubu Allah ya mar albarka Allah ya ƙara mar fahimtar musulunci da aiki da musulunci da tasirin musulunci a zamanin rikawarsa. Mataimakinsa kashin shatima Allah ya mar albarka. Allah ya ƙara tsayar da mu gaba ɗaya a kan Islam. Allah ya sa abin da muka faɗa na baki shine a zoci shine a aiki. Jama'a mu wa shugabanninmu a dubobi. ko yi wa shugaba musulmi addu'a shi ma an manta kan haka ne wasu sun manta a ce musu musulmi ma wasu na fara kai dan Allah ku dawo gida ce man ya kai shi ku daina to duk ɗan Najeriya musulmi har wanda ba musulmi ba amma kwannan sai mana taka da ƙarfi kasan tura mulkin mallakan Burtaniya sun yi mulki a Najeriya shekara 60 wallah da kashin sentimai zai majalisar ɗinkin duniya a ce ya ya kazo ce shugabana ya turo ni shi yana can an yi ambaliya ta ruwa a ƙasar mu ya ce shi zai zauna ya lura da wannan ya ce ni ya rubutu wallah da ya kwance-kwance ya kyakkyawar shiga fara da fara ya kafa ube zanna bukar taɗin ya dinga raraka wa turawa turanci ya ce shi yana da damuwa da majalisar dunkin duniya ya ce na ga taban layinta ya ce wannan majalisar da muka taru ya kamata kowane ɗan adam a ciki ya zama ana kallonsa da haƙi kamar ɗaya ɗan adam ya ce to ya ake kashe wa'yansu kunki magana wa'yansu kuma ko ya aka taba su sai ku tashi ja ku ce a kafa musu doka ce ce to duniya yanzu tana kokwantar majalisar ɗinkin duniya ba da gaske take yi ba akwai 'yan lebe a cikinta ya kashin ce sima to da ma abin haushinsa da suwa da suke ji ya kamata ai kuma da kuma da tabbabin ku cikin kube ko ko bai ciro kitse a wuta ba ahmad bola tinubu ya tura amintaccen sai ce ce ka kai ne mataimaki na ni tun da an yi ambaliya a najeriya zan zauna sai na kafa wa jiha kaza da jiha kaza da jiha kaza kwamitoci a lura kudin da na bayar ina yake ya faɗa ɗan za ka faɗi komai ta ja maka ban gaya maku shugaban ƙasar najeriya ahmad bola tinubu ya ba da biliyan goma goma ga wasu ma'aikatansa suwa ke na jama'a to kaji ma ashe ko kun bi ni ma sanin wayan da aka ba sananniyar magana ce jama'a miliyan goma karamin kudi ne bayan wannan ya kuma taba ba su biliyan bakwai bakwai hada bakwai da goma ya taba ba da biliyan biyar biyar to ga bakwai ga goma ga biyar ashirin da biyu saboda ni dan musulun musulun ne na faɗa ko ya yi to tun da ya yi in kuma da ba kwa san san za ku yi adalci a ce ya yi ko a ce bai yi ba ya yi ta komai nisan dare wai wai an ce ba za a kira ministoci da ku manya-manyan kunnan ga su an ba su kuɗi an ji shuru da ta tuku kuma na soci ku zo ku ne da na naɗa ku da kai na ji shi wai da ta kuma ga kuɗi kaza kaza ku su kai garuruwan wai yanzu ka ce wannan ma wai ba yawwa to sai ce zai bincika kaga wallahi ni gaba na bai wani ba dan ba ko ba sa hannuna Allah rama kai kashi cikin ka ya kore bari za ne san ya kada mu wallahi mu garau ko aka kira shi gidan sarki ya tuna me ya laifin sa in dai ba ku ci ba ko kuma bai ba ku kudin ba kuma ku ta kama zuciyar ku daya ku je a daddare shi kuma da ikon Allah su minusawa na da wancan masu cuta kwanan mulkin su watakila ya ƙari ko ya ban su zai zarfi ci ko ya bar su a suwaju ja gaba ma tsamarar gaskiya ka ƙarfafi mai gaskiya amma don Allah karka yi dan kabilanci karka yi dan son zuciya karka yi ta layin da musulunci bai yarda ba don musulunci ya ce a yi adalci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba kar mu cuci kowa to ka bi na musuluncin nan karka cuci kowa karka talafar da kudin najeriya a cikin shuru wa'yansu sun gwada ba ta kai musu ba ko ba wanda suka suka ce to a basu da Allah a basu da Allah to zo yi mana fasala kuma man ra'a minkum munkara fa yughayyiru bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika ashabul iman shin Allah ya nuna shugaba kar ya amfani da karfin mulki a zakulo wa 'yan ƙasa haƙƙinsu wallahi ranar da na je na ga saukin kan Ahmad Bola Tinubu har gidansa na je wana mu ya samu jama'a sai da wani zai je a hana mu shiga shi yana hana mu ne domin da an yadda ba zan jan faɗi gaskiya ba na je na ce masa ranka ya dade ga wani alheri mun ji mu talakawa an ce dan najeriya ya yi matatan man da duk kasashen duniya sai dai a yi a yi kamar ta shi ne aliko dangote don allah na ji ana wani kishi kar ka yarda ka hana wannan ba dan ni ba ka yi dan allah ya ce insha allahu i will do it ya nuna mana ya ce to kowa tun da kana wa'azi to duk wani yaro mai shan mama ka gaya mutane ya karar ran da ya haƙori ya ci uwa na ce zan faɗa to na faɗan ko ban faɗa ba an gane hausar ko ba a gane ba matatan mai ta aliko dangote Allah ya falalo mata albarka. Wallahi Alhaji Aliko Dangote ya ce, kai ya ga sharrin batu. Ya ce da ya ce ya ce yana son zai matata a Najeriya da suka ringa kafa ma dokoki da kansa ya ce a to a bari. Ya ciro kamar ba zai ba. Ya ce to ai Afirka ai kasa ce ta Allah. Bari mu ratsa Afirka nan da ya ga 'yan uwana da suka yi karatun da za su iya ginawa. wallahi da ya zo nemawa a afirka sai ga su da yawa an yi ko ba a yi ba bature ne ya yi yan afirka ne da baturen da yan afirka halittar waye basira da ilimi kyautar waye to don mai suwa na suke karaya don mai kun yi karaya a ce kamar maɗin nan ba mu ta a shan giya ba ba ruwan mu da matan banza ka ce za ka haɗa mu da shagiya yi wane shi duba haba jama'a Allah ya ƙara mana imani wannan ma'aikata Allah ya mata albarka kar mu dinga zagin namu da ya zo ya yi magana a majalisar ɗinkin duniya sai dangi na fitowa muslim muslim ya ga shugaban jordan muslim ya tashi a gaban majalisar ɗinkin duniya ce wannan majalisa duniya ta shiga kokantanta ya ce an sa san rai ya ce a gurin nan akwai wanda aka ware su an mai da su ƴan lele ana kashe mutane sun yi shiru ya ce ran da aka tarwatsa isra'ila muka ga janar-janar sun sha wuta ya ce sai aka ce abinda gaza suka yi bai kyau ba ya ce cikin wanda ya ce bai kyau ba har da yan jordan ya ce amma daga ranar yau mutanen gaza nawa aka kashe mai majalisar ɗinkin duniya ta sake fada mu kuma wai sun ɗaure mu wai ba za mu je mu kai wa yan uwanmu abinci ba wai idan mu kai musu abinci mun kai makamai ya ce ina gaya wa taron nan na fita daga nan na je gida zan kai wa mutanen gaza abinci. Ya ce abinci ba shi ne makami ba, ya yi daidai ko bai yi ba, ana hakan da Muslim, Muslim. Wallahi musulmi daban kafiri daban. Musulmi daban kafiri daban. Wanda kafiri wa zai goyi bayan bature a kona ƙasarsa. ya kamata mai imani a haɗa baki da shi a kona ƙasarsa ko ya ce maka shi musulmi da ta watakila musulmi ne ko munafi jama'a a dawo gida kar mu cuci musulmi kar mu cuci wanda ba musulmi ba jama'a mu yi gaskiya manoma yan wana na godiya da mutanen birni da na karkara da na ƙauyuka samari sun tashi tsaye suna kama miyagu ko ni kaɗai na ji Allah ya muku albarka matasa wanda suka yi batan kai wanda da suka gudu suka tsallake suka wuce cadi ko ma a can ɗin kutu ba kar ku ƙara zuwa mana ƙasa da barna gari ya waye tsoro ya yayi za mu zauna a duka zuwa ana kashe mutanenmu ‘ya'yanmu kuma wai su zauna wai za san musu dan wani kudi kai gwamnatin najeriya ga shawarwari ku yi hankali da mai jan kunne ko daga ingila yake ko daga china in kun yi yarjejeniya da su sun zo suna gyaran hanya a ƙasanmu suna tsintar zinare azurfa da yawa sai su kai garinsu kuma kuna yin yarjejeniya da su a yi makarantu a yi asibitoci shugaban ƙasa ka je ka duba yan china na asibitocin yan ingila na asibitocin yan amerika na asibitocin ina alkawarin da aka yi da su ya za su su ɗebe mana arzikin ƙasa su bar jama'ar mu ba lafiya su ɗebe dukiyar da za a yi asibitoci ninkin ba ninkin ba a yi ba ina yan boko da kuke ta zagi na ga ku da masu ilimi a cikin ku da sauran ku da ku da turawa mu kama Allah gaba da yanmu kar ku manta zumunci kuma na dictionary na Hausa mu yi karatun larabci mu fahimci alkur'ani mai girma mu daina raina kanmu zo kana ce dokta dokta ki ka zawo gari kana cewa a je a gina maka masallaci a dinga baka tuwo da shinkafa zo mu tafi ba ba lalle ne ka samu shinkafa ba awa abin da muka samu muka taba mu taba jama'a akwai kama da wani fa ba ta wani wallahi na san kungiyarta shekara wato sama da arba'in da bakwai aka yi taro ina kun taron a can da muke kiranta gadon lauya da aka ce a yi na memorial aka tara kudu yamurai ne suka tara kafirai ne suka tara mu musulmi ne muka tara kowa cikin jagorori ku je ku gani ana karatu a kun musulmin ne a kun a'a a'a fardauna memoriya ina take to kai da magana jama'a ni wane ni ne wane ni ne wane ni ne isana ni ne kaza jama'a to ni ne gaza alfaru dini ne ba wannan ba me kai me kai inna ma hiya a amalukum usiha lakum thumma uwaffikum iyyaha duniya gidan aiki ce in ka ce kai ne izala ina aikin da kai in ka ce kai ne jama'atu ina aikin da kai in ka ce kai ne ansaru din ina aikin da kai in ka ce kai ne soja ina aikin da kai in ka ce kai ne shugaban ƙasa ina aikin da kai cikin da ke ce mata aure ina aikin da kika yi in kai ne ka ce mai mata hudu ina aikin da kai inna ma hiya amalukum ina kawo nan duniya ayyukan ku a ce mutum na kira ni sai shi wane shekara arba'in baka da makaranta jama'a kun san muna da tafiya musabaka ku duba yadda muka cika duniya da musabaka wai an fara wani mitin na munafunci ka je kaje da su alhaji zani a dawo a kwatsa wane ku wane ku wane ku kowa ya ce kai da tsoka ya taba nasa ko mun yi aiki na wani ne so nawa na zai a gaban ku na ce yanzu muna da ɗalibai sama da miliyan bakwai ka zo ka ɗauko takardun ka zo gama ba ka gani ba wannan shi ma wancan ɗin ya faɗa mu gani a nema aikin da kai a rasa ka zo ka ce a to yanzu a haɗa da na wanda bai yi ba da wanda bai yi ba mu ba yan communist ba ne mu musulmi ne wa qul imanu wa ghayra allahu lokaci ya yi ko
وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقل إيمانه الله يجعلنا ومالك قاوة مسلمين كل عيشي بالله الذي لا إله إلا هو كذوك بنتك makarantunmu na, na, na, na tafizul Qur'an na ibtida'iyya na firamare na sakandare na NCE na haya islamic ga jami'a a za a hada da naku da naku ina nakan da babu da akwai a haɗa kai ma za ka shiga faɗa da izalan ne wai an naɗa wane ya zo ya gaya maka wane dan Allah kar ka zo wallahi mu aikin mu muka yi Allah ya taimake mu mai san irin wannan aiki ya yi nasa wa muka rike wa hannu dan me za ku rika mana munafici har mu tun da suwa na ma sun ce suna da musabaka suwa na ma sun ce suna da a hada ka zama daya kai za ka samu yanzu mun samu da muna hada da mata muna gaya wa mutum sakamako tun bai ci ba to adalcin za a bari a koma rashin adalci kakka zo gurinmu kakka zo gidana ya kamata gaya maka gaskiya shi wanda ya ce ya dawo cikin tambaye shi nasa ran da na zo na ce za mu haɗu akwai wani a gombe sai ce to mu dai in za a haɗu kowa a bar mar makarantar su na ce ake maka muna muna neman makarantar ka in ba a manta ba akwai wanda ya ba yanzu ne kuma ta gere za ka zo ka zai waya ɗaya ko ka baka da kamar wai ka zo ka shigo cikin mu dan ka bata wa ne kai Allah saka wa ashek Yusuf bin Bambu daga cikin akwai da'a zai zo min da wani mutum na ga na gone da wai ga wannan ya ce zai da na ta ya shiga ta wannan fasi mu ma muna nan sabihu ila magafiratin min rabbikum mu muna muna tafiya akan neman gafarar ubangiji mu sai mun riga su shiga aljanna da ikon Allah to ma su taho ما يجرى عندنا الله ينفع أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كما الغفور الرحيم السلام عليكم